نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وانا حديثي أن أمسوش دقبابا سعيد الخدري Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu sa'idin al-khudri ya ce ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce latu sahibu illa mu'minan ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce kada ka abokanci kowa kada ya zamanto ka riƙi wani aboki a matsayin aboki wanda za a dinga ganin ka tare da shi shigi da huci faduwa da tashi illa mu'minan face dai mu'mini wanda ya gaskata da Allah ya gaskata da manzon shi sallallahu alaihi wasallam yake aikata ayyuka na alkhairai wala ya akulu ba'amaka illa taqiyun sannan kuma kadda ka bari kowa ya ci abincinka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa masha Allah tumadalla kadda ka bari kowa ya ci abincinka face dai wanda yake mumini mai kiyayewa dokoki na Allah mai jin tsoron Allah wannan hadisi rawahu abu dawud al'imamu abu dawud da ya rawaito shi wa tirmidhi da al'imamu tirmidhi al'imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi da al'imamu tirmidhi bi isnadin la ba'asa bihi da isnadin da babu laifi da shi wato hadisi ne wanda yake hasan نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي بإذناد بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن أنا أبي هريرة رضي الله عنه wannan hadisi an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce arrajulu ala dini khalilihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ana tashin mutum ranar tashin alkiyama ala dini khalilihi akan addinin badaɗinsa abokin shi wanda yake na kutu da kutu wanda suke fasa aya ɗaya da shi wanda yake kada mai cikinsa shi ma yake kada mai cikinsa shine alkhalil wato as-sadiqul hamim kenan aboki wanda yake mai kulawa wanda ɗari bisa ɗari a tare kuke da shi da kowane lokaci wanda idan aka ce ina wani zai ce wani in bayya guri kaza a yanzu idan ka je guri kaza za ka same shi kuma idan aka je ɗin za a same shi zala ce to mutum yana kan addinin badaɗinsa faliyan zur'a hadukun man khalil kowa daga cikinku ya leƙa ya gani wa ya dace da ya riƙa a matsayin badaɗi a matsayin aboki yantim wanda ba abin da yake raba su face dai sai kwanci ko ba abin da yake raba su face dai zuwa gona da sauransu wannan hadisi al'imamu abu dawud da al'imamu tirmidhi suka rawaito shi da isnadi wanda yake sahihi wa ƙala tirmidhiyu al'imamu tirmidhi ya ce hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب متفق عليه وفي روايه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب نعم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث نغباشي كما أن أمسوش دغ أبي موسى الأشعري yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi abi musa al'ashari ya ce haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almar'u ma'aman a habba ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ana tashin mutum a gobe kiyama tare da wanda yake so duk wanda ya mutu da soyayyar shi a wannan gida na duniya to za a tashe shi tare da shi ranar tashin alkiyama wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya qala abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yace ila lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama an faɗa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka ce da ma'aiki alaihi salatu wassalamu arrajulu yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim aka ce ya rasulallahi menene hukuncin mutumin da yana son waɗansu mutane na kirki yana son waɗansu ma'abuta kirki ma'abuta alkhairi amma kuma walamma yalhaq bihim bai risku da su ba wajen ayyukan shi na kirki bai kai irin ayyukansu na kirki ba wajen karatun shi bai kai karatunsu ba wajen ayyukan shi na kirki bai kai nasu ba wajen ibadar shi bata kai tasu ba qala al mar'u ma'a man ahabba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace mutum za a tashe shi ne tare da wanda yake so ma'ana yuhsharul mar'u ma'a man ahabba za a tashi mutum ne a gobe kiyama tare da wanda yake so
نعم عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما ما عادت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله نعم hadisi na gaba daga Anas dan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna a'rabiyyan qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa wani ɗan karkara ya zo shi birnin Madina sai ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi mata sa'a ya ce ya rasulallahi wai yaushe ne alkiyama za ta kasance yaushe za a yi tashin alkiyama قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa shi wannan ɗan karkara wannan ba gidaje wannan ɗan ƙauye maza Allah ya ce da shi ma a adarta laha ya ce malam me ka shirya wa tashin alƙiyama hal kake tambayar yaushe ne za a yi da me da me ka shirya saboda wannan rana ɗin ƙala hubbullahi wa rasuli ya ce abinda na shirya wa wannan rana na shirya mata son Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam ina son Allah ina son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da na san na tanada wanda a gobe kiyama idan aka min tambaya akai zan bada amsa qala anta ma'a man ahbabta ma'aiki alaihi salatu wassalam yace to kai kana tare da waɗanda kake so dinnan kana tare da Allah kana tare da manzon shi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wa hadha lafdhu muslimin wannan lafazi ne na al-Imam Muslim wa fi riwayatin lahuma a cikin wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace da shi me ka shirya wa tashin alkiyama hal kake tambaya yaushe ce alkiyama sai yace ma a'adartu laha min kathiri saumin bin shirya mata ba yawan azumi ba wai yawan azumi ba ne na ta yi wanda har nake tambayar yaushe alkiyama za ta yi don in ga sakamakona na masu azumi in ganna a cikin layin masu azumi wala salati na haka nan ba yawan sallah ba ce na shirya wanda har nake tunanin in ga an yi tashin alkiyama in ganna a cikin waɗanda suke jama'a ta waɗanda suke masallata wala sadakatina haka nan kuma ba yawan sadaka ba ce na shirya barantana a tashe ni ranar tashin alkiyama a ce mun in shiga aljanna daga kafar waɗanda suke masu sadaka ne walakin ni uhibbullaha wa rasulahu yace sai dai cewa ni ina son Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban abin da na shirya wa tashin alkiyama amma banda shi ba wani abu wanda na shirya wanda har zan ce da shi nake takama a gobe kiyama in ganna a cikin jama'ar waɗanda suke aikin wannan babban abin da na shirya shine san Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to kai za a kasance tare da waɗanda kake so din وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوم ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وانا حديث شي كما ان امسو shi daga Abdullahi dan Mas'ud yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Abdullahi dan Mas'ud yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala ya rasulallahi ya ce ya farin jakada ya jakadan Allah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim yace ya ma'aikin Allah me kake faɗa dangane da mutumin da ya so waɗansu mutane ya so waɗansu mutane masu daraja masu karamci maɗaukaka amma kuma walam yalhaq bihim bai rusku da su ba ta ɓangaren aikin shi aikin shi ba zai ba shi damar ya zauna tare da su ba aikin shi ba zai ba shi damar su ci abinci tare ba aikin shi ba zai ba shi damar su yi tafiya tare da su ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman ahabba ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce mutum za a tashe shi ranar tashin alkiyama tare da wanda yake so Allah ta'ala ya ce wa man yuɗi illaha war rasul fa ula'ika ma'alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa dukkan wanda ya bi Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wa sallam wancananka waɗanda ya zamanto haka ne ayyukansu da'a ga Allah da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to za a tashe su tare da waɗanda Allah ta'ala ya yi musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da bayin Allah nagari wa hasuna ula'ika rafiƙa ya kyautata wancananka su zamanto abokanan tafiya ne na mutum muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Imam bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معاذن كمعاد كمعاذن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم نعم.
روى البخاري قول الأرواح إلى وروى البخاري قوله وروى البخاري قوله الأرواح إلى من رواية عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه وانا حديث يا أمسوش دقى أبي هريرة يردل الله تقال تبتا أغريش عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ياجيو دقى مأيكي صلى الله عليه وسلم قال مأيكي عليه الصلاة والسلام يتي عليكم السلام ورحمة الله نعم manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce annasu ma'adinu wa alaikum salamu rahmatullah sannu kai alhamdulillah alhamdulillah annasu ma'adinun ka ma'adini zahabi wal fidda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce mutane baramu ne wato tushashshika ne waɗanda suka sha bambam kama ka ma'adini zahabi wal fidda tamkar baramu na zinari da na azurfa kamar yadda baramun da kake tonar zinari ba za ka je ba ka ce ka tona azurfa a cikin shi hakanan baramu din da kake tonar azurfa a cikin shi ba za ka ce ka toni zinari a cikin shi ba hakanan baramu wanda kake haƙal wato abin da ya shafi tagulla ba za ka ce za ka toni zinari a cikinsa ba baramun da kake fitar da wani kala na arziki ba za ka ce ka fitar da wani kala ba to hakanan su ma mutane suke usul ne mukhtalifa gindiddikansu ya sha bambam kamar yadda waɗannan baramu suka sha bambam khiyaruhum fil jahiliya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mutanen kirkinsu a lokacin jahiliya a lokacin jahiliya wanda aka san su da kirki aka san su da yi wa mutum goma ta arziki da karamci da mutunci da girmamawa to su ne khiyaruhum fil islam su ne dai mutanen kirkin nasu a cikin musulunci din idza faɗihu amma idan suka fahimci addini na musulunci wato hakanan mutane duk idan ya zamanto mutum mahaifin shi mutumin kirki ne kakan shi mutumin kirki ne kakan baban shi mutumin kirki ne to shi ma ana kyautata mai zaton zai zamanto mutumin kirki amma idan ya zamanto tushe ba shi da kyau ya zamanto mahaifin shi lalataccen mutum ne hatsabibin mutum ne hakanan kakan shi lalataccen mutum ne hatsabibin mutum ne kakan baban shi lalataccen mutum ne hatsabibin mutum ne to shi ma zai iya yiwa ya zama to hatsibibin mutunkin wal arwahu juludun mujannadatun ma'aiki alaihi salatu wassalam yace rawuka na bayin Allah gabaki ɗayansu randanoni ne waɗanda suke ababen tattarawa a guri guda junudun mujamma'atun randanoni ne waɗanda suke ababen tattarawa a guri guda fama ta'arafa minha i'talafa fama ta'arafa minha dukkan waɗanda tasu ta zo ɗaya daga ciki minha daga cikin waɗannan rawukan dukkan wanda tasu ta zo ɗaya daga cikin waɗannan rawukan i'talafa sai su haɗe zamanto yana son shi shi yana son shi kai kana son shi shi ma yana son ka da sauransu amma wa mata na kara minaha dukkan wanda tasu bata zo ɗaya ba suka yi musan juna daga cikin waɗannan rawuka ɗin ikhtalafa sai ya zama to an samu rashin fahimtar juna sun saba ba ku zauna tare da shi ba amma kawai saboda taku bata zo ɗaya da shi ba za ka ji kawai ba ka son zama tare da shi ba ka son yin hira tare da shi idan yana guri in ka zo ka za ka huce wannan gurin ba don komai ba saboda dama a cikin rawuka ma baya daga cikin rawukan da taku ta zo ɗaya da shi saboda kaza saboda kaza saboda kaza wannan hadisi rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito shi warawal bukhari qawluhu al-arwahu junudun mujannadatun al-imam al-bukhari ya rawaito faɗar ma'aiki alaihi salatu wa salamu da ya ce al'arwahu junudun mujannadatun rawuka randanoni ne waɗanda suke ababen tattarawa a guri ɗaya ma'ana ajinasun mujannasatun ko jumu'un mujamma'atun wato randanoni ne waɗanda suke ababen tattarawa a guri ɗaya ko kuma nau'i nau'i ne waɗanda aka haɗa su a guri ɗaya fama ta'arafa minha talafa dukkan wanda tasu ta zo ɗaya daga cikin waɗannan rawukan to i talafa sai ga sun haɗe da juna za a ga mutum ba ku taɓa ba haɗuwa da shi za ka yi bulaguro ka je wani guri idan ka je ka zama da kuka yi na sati ɗaya za a ga cewa kanku ya haɗu kuna ta hira har wani lokacin idan ka dawo gida ya kawo maka ziyara kai wani lokacin ka kai mai ziyara garinsu saboda yana ɗaya daga cikin rawukan da ya zama to taku ta zo ɗaya da su a cikin waɗannan randanonin wa mata na kara minaha ikhtalafa wanda kuma taku bata zo ɗaya daga cikinsu ba waɗannan rawukan wa mata na kara minaha dukkan wanda ya zamanto an samu muso daga cikin waɗannan rawukan taku bata zo ɗaya da su ba ikhtalafa sai su saba da juna sai ya zamanto ba a ga maciji da juna ko kuma ba a fahimtar juna wannan al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi wannan hadisin daga al-arwahu junudun mujannadatun fa ma ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa min riwayati Aisha ta radiyallahu anha daga riwayar na Aisha yardal Allah ta kara tabbata a gare ta wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik